الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي ashirin da bakwai ga watan rabi'un al'akhir hijira dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da sha tara ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam ci gaba da karatu na tasrifi daga lamiyatul af'al ta Muhammad ibn Malik Jamaluddin rahimahullahu ta'ala da shi ne darasi na 22 to muna nan cikin ma'aunai na masdari masdari na fi'ili wanda yake sulasi za mu tashi baiti na 65 yadda akwai ɗan sauran bayani a a baiti na 64 don suna da alaƙa da juna eh sun ba zai da fa'ila to ibn malik yake cewa mujarradan wa bit mujarradan wa bitatta'ani fi summa fa'a لتنوى بالقصر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التا والفعال صلة ثم الفعيل وبالتذان والفعلا نؤوك بينونة ومشبه شغلا To, a darasin da ya gabata an fara bayani akan waɗannan ma'aunai ma'ambaci kusan wazani kaman sha shida zuwa sha bakwai e sha shida zuwa sha bakwai sun mazid sannan mala ya ce ka ƙara fa'ila daga cikin ma'aunin masdari wanda yake daga alfa'ilu sulasi akwai ma'aunin fa'ilu Mala ce mujarradan, ai hala kaunihi mujarradan, wato yana halin zamu wasa wanda aka nisantar da shi daga ta'utta anisi, wato ba a sa masa ta'utta anisi ba, kamar kazaba sai ka ce kaziban, dhahika dhahikan. to kaga dhahikan kaziban ala wazni fa'ilan fa'ilan to wannan kaga mujarradi kenan wabit tatta anisi to shi fa'ilu din nan kuma yakan zo da ta'ut ta'anisi a ƙarshe akan sa masa ta'ut ta'anisi yana fa'ilu sai ya koma fa'ilatun shine na sha takwas fa'ilatun sai ka ƙara ta'uta anisa a ƙarshe. E, ina misali ka saraka sarikatan, sarikatan sata kenan ko? To kaga ka sa masa mi, ka sa masa? E, ka sa masa ta'uta anisi. To wannan shi ne. ya zama na sha takwas kenan summa fa'alatun to kuma yakan zo akwai ma'aunin fa'alatu da yi wa fa'un fataha da ainun da madda alif sai lamun kuma tare da ta'utta anisi ka rajaha shai'u sai ka ce rajahatan ka fatina bil amri fatanatan wato ya fahimci al'amari to shine sai a ce fatanatan fahimta kenan Mm, to kaga an sa masa ta utta anisi shi fa'alu ɗin nan sai ya koma fa'alatun fa'alatun eh wabil qasri to shi fa'alatu ɗin nan kuma yana zuwa ba tare da alif ba shine alqasr ɗin ma'ana a shafe masa wannan alif ta madda yana fa'alatu sai ya koma fa'alatun shine na ashirin fa'alatun to kagan kace fa'alatun ka shafe alif tsakanin lamun da ta'ut ta'anisi ko ka galabahu galabahul amru galabatan eh galabatan mazari ne kaga ala wazani fa'alatan ko ajila zaidun ajalatan zaidu yayi gaggawa eh to ajalatan sai ya zamo masdari kenan ko walfa'ala'u haka akwai na ashirin da ɗaya alfa'ala'u tare da yi wa fa'un fataha sukunun ga ainun sai lamun sannan alif da madda sai kuma hamza ƙarshe alfa'ala'u eh to mala ya ce ƙari ƙubila shi ma an karɓe shi cikin auzanu na masdari sulafi. kamar ka ce ragiba ilaihi ai ragiba ila rabbihi ragaba a ragaba a to ragaba ala wazni ragabatan eh da akan ma'anan ragabatan to ragaba ala wazni fa'ala'a ma'ana tadarra ilaihi kenan yayi tadarru'i zuwa ga Allah subhanahu wata'ala eh ko rahiba minhu ai khafa minhu sai a ce rahaba'a eh rahaba'a an gane yauwa da ma'anar rahabatan to da rahabatan da rahaba'a duka masdarai ne haka da ragabatan da ragaba'a dukkaninsu masdarai ne to shine ibnu mali yace qari qubila shi ma alfa'ala dinna an karbe shi an sa shi cikin auzanu na wato fi'ili wanda yake mazdarinsa daga sulasi fi'alatun akwai ma'auni na ashirin da uku daga cikinsu fi'alatun ka yi wa fa'un kasara ainun fataha sai madda alif sai lamun sai ta'utta anisi fi'alatun eh shi kuma galiba aka yi amfani da shi wajen kamar sana'o'i ko wani aiki haka kamar tajarar tajiru sai ka ce tijaratan kasuwanci kenan ko hajama sai ka ce hijamatan shine ya yi ƙaho ko waliyal amra wilayatan ya jibinci wani al'amari irin su wizara irin su sifara suna nan da yawa hmm? eh su ƙara'a ya ƙara'u sai ka ce ƙira'atan to haka nan wa fu'alatun na ashirin da uku kenan akwai ma'aunin fu'alatu yi wa fa'un bamma fataha ga ainun sai madda alif sai lamun sai ta'u ta'alifi kada abahu sai ka ce du'abatan aila abahu wa ma zahahu yayi ba'a da shi eh to ba'a ana kiranta da du'aba du'abatun hmm? wasa ta raha haka da sauransu to ana ambatunta da wannan to kaga ala wazni yawwa fu'alatan to sai ce kuma waje ibihima mujarradaini su biyun nan da aka ambata da fi'alatun da fu'alatun to ka zo da su kana mai nisantar da su minatta daga wannan ta'un din da aka samu su kaga fi'alatun sai ya koma fi'alu fi'alu sai ka shafe ta'u tanisi eh shine na ashirin da hudu kenan eh kamar farral jani firaran mai laifi ya gudu to shine sai a ce firaran ko sharada shiradan shine raƙumi in ya abin nan ya ɓace ya gudu ka'aba iba'an ana imtana an shai ko jama'al farasu sai a ce jimahan doki ya yi gaggawa nafisatil mar'atu nifasan lokacin da ta samu haihuwa kenan to akan ce nafisatil mar'atu ta haihu kenan to wannan shi ne kuma in ka ga dama kana iya wa fa'un ɗin nan donma sai ka ce nafusa shai'u nifasan iza tsara nafisan in abu ya zama mai kyau mai tsada to akan ce nafusa bisini to shi ma masdarinsa nifasan irin wancan na mace to wajen fi'ili suke da bambanci wancan nafisatil mar'atu an gane? yauwa shi ne na haihuwa an gane? akwai kuma nufisatil mar'atu shi kuma na jinin al'ada in ka yi wa nunin zamma in ka bai fataha shi ne na haihuwa nufisatil mar'atu ta samu jini na haila nafisatil mar'atu ta haihu nafisa shai'u shi kuma ya zamo kyakkyawa mai tsada to kuma duk mazdarinsu ɗaya duka nifasan ake cewa fi'ilin da ya kawai abban ke abin nan eh so da haka in ka ce nifasan to muna jiran mu ga daga mi shin daga nafusa ne ko nufisa ne ko nafisa ne to kai za ka bayani to kowane da inda ake aza shi to kaga an cire masa ta'uta anisi ko yana yana fi'alu fi'alatun sai ya koma fi'alu mm. to haka wa fu'alatun shi ma ka kawo shi kana mai nisantar da shi daga ta'u ta'u ta'anisi ko sai ya koma daga fu'alatun sai ya koma fu'alu fu'alu e, shi kawai za ka ga ya fi zuwa wajen abin da ya shafi sauti ko kuma rashin lafiya kamar sa'alal maridu bil'aini ba da hamza ba sa'alal maridu su'alan shine yayi tari eh ba sa'ala na hamza na tambaya ba eh sa'alal maridu yayi tari to mazari sai a ce su'alan ko zakama zukaman yayi mura hmm? eh zukamai shine mura azari ne haka sarakha sabiyu yaro yayi hargowa sai a ce sarahan nabuhal kalbu sai a ce nubahan kare yayi haushi to mazari shine sai a ce nubahan to yana nan da yawa irin su dakka shai'u duƙaƙan irin su sahida sai a ce su hadan rashin bacci to kaga da fu'alu da fi'alu sukan zo da ta'un kuma sukan zo ba tare da ta'un ba suna da fuska guda biyu to sai ce wasu ila ka sadar da alfu'ala ka sadar da fu'ala cikin waɗanda suka gabata a baya sai zamo na 26 kenan hmm? to ka sadar da shi da su shi ne fa'alu ko ina misali mm. kajalasa julusan julusan ƙa'ada ƙu'u ƙudan lazuba tsinu laka ta yi yauƙi sai a ce luzuban salubal makanu suluban wuri ya yi ƙarfi kenan e ƙadimal musafiru ƙuduman e sa'ida ya hau sama sai a ce su'udan e to haka suka raja kurujan na nan da yawa fa'ulu kenan to summa alfa'ila haka summa sila sannan ka sadar da alfa'ila shi ma da auzanu ɗin da suka gabata shi ma mazdari ne daga cikin mazdarai na ainihin fi'ili wanda yake a wato sulasi irin su sahalal farasu doki ya yi harguwa sai a ce sahilan na haƙa alhimaru jaki ya yi harguwa ko ya yi kuka sai a ce na hiƙan ko zamalal ba'iru za a sara'a ba zamilan ba zamilan bi ma'ana a sara'a ko dabba ya dubbu sai a ce dabiban gaga alawazini yau alawazini fa'ilu kenan shi ne na 27 ko? tuwabitta kuma yakan zo da ta'un ko sukan zo da ta'un zani biyun nan da aka ambata da fu'ulu da fa'ilu kaga fu'ulu eh akan ce sa'ubal amru su'ubatan sahula shay'u suhulatan sauƙi kenan kaga da su'ubatun da suhulatun duka ala wazni fa'ulatun ko fa'ulatan to shi ma fa'ilu din nan shi ma ka sama yana yakan zo da ta'un daga fa'ilu sai koma fa'ilatun kaman nan mafil hadisi namimatan na annamimanci eh namimatan eh namma namimatan ko nasahalahu nasihatan kaga ala wazni fa'ilatan fa'ilatan walfa'alanu shi ne na talatin hakan kuma akwai fa'alanu shi ma daga cikin mazarai na fi'ili wanda yake wato sulasi kamar jalal farasu fil maidani jawalanan jawalanan doki ya zagaya a farfajiya ƙwafa bilbaiti ƙawafanan ƙawafanan ya yi ɗawafi ga ka'aba kenan ƙwafa bil ka'aba sai a ce ƙawafanan ƙaga fa'alanu kenan to haka au kabainunatin haka akwai kabainunatin shi ma yakan zo a talatin da ɗaya kenan alawa zane failulatan failulatan to akan ce ba na ashai'u sai a ce bainunatan al'amari ya bayyana ko abu ya bayyana sai a ce bainunatan shi ma mazari ne Eh, amma asalin bai nuna tan ah, ba haka yake ba an gane yawon ɗin nan biyu ce asuluhu bayyanunatun mm. bayyanunatun bai ya nunatun to sai aka yi idigamin ya'un ta farko cikin ta biyu sai koma bayyanunatun to sai aka shafe ɗayan an gane sai koma bai nunatan to asalin asalin shi failulatan asalinsa fai'alulatun ne e, fai'alulatun shine zai dace da bayyanunatun fai'alulatun to shine da aka shafe ya'un din to sai koma a failulatun failulatun to suna nan irin su irin su kana kainunatan kana ya kasance sai a ce kainunatan tsara sairuratan to yana nan da yawa a larabci wa mushbihin shugula haka da wanda ya kama da shugula fa'ulu kenan fa'ulu shi ma mazari ne na talatin da biyu kenan ko? ina misali hmm? na? a to shi ya rubuce babu abin da ka zo da shi sabo abin da muka faɗa shi na kan maimaita muna magana sabo ai eh ina misali shigula ai mala ya kawo shi ba kai ka kawo shi ba naka za ka kawo ka sahika tsariku hanya ta yi nisa sai a ce min suhuqan eh fa suhuqan gaya nan ma ko a qur'ani hmm suhufan yayi hmm subuhan daga mi daga sabuha ko asbaha asbaha to ai mazarin sa isbahan ne eh to me fi'ilin me fi'ilin subhan shi za ka kawo shi za ka kawo ba asbaha ba asbaha isbahan za ka ci eh eh urban ai ba mazari ba ne jam'i ne kamar amuqatil bi'ru umuqan rijiya ta yi zurfi sai a ce umuqan zurfi kenan shagala shugulan wanda mala ya kawo shuruban shurban ko shuruban shurban yake ba shuruban ba ko muna magana fa'ulu fa'ulu muke su wancan shurban yake mun yi shi a baya yi to muna magana fa'ulu bil harakat ainun da damma fa'un da damma fa'ulu ba shi ne gashi ne ya baka misali ba shugulu to duk wanda zaka kawo ya zama daidai da shugulu hmm? sururan yayi suna nan da yawa hmm? ƙobulan yayi to sai mi hmm? kutuban jam'u kitabin shek muna magana mazari kada mu ba littafin bai magana akan tasiriful asma jam'u takasiri ne eh to sai mi kaga wannan ya zan dole sai an karanta tasiriful asma'i kenan tun da zan mutum bai bambancewa tsakanin mazarin sulasi da kuma jam'u takasiri to kaga akwai akwai gubaru dole ya gama tasiriful afali sai an goma tasirifu al-asma'i eh wajibi ne dole ne to nan za mu kwana akan ma'auni na 32 yan dawo sai a tashi fa'ulalun wa fa'ulun ma'a fa'aliyatin suna nan dai da yawa Mm. rahimahullahu ta'ala to kuma duk waɗannan haddace su za ka yi duka Mm. tunda laraba suka faɗe su baya ana faɗansu ba ne kawai don ka kalla a za ka karanta ka riƙe misali ka riƙe wazani ka riƙe mauzunin sai ka haddace to shi zai sa tasirifin kai tabbata ta yadda nan gaba in ka gan shi za ka iya gane shi in ka ga wanda ya kama da shi za ka iya ganewa amma kaga in baka riƙe ba shi kenan ba za ka fahimce shi ba to akwai tambaya ko kowa ya gane eh tasarifi bai da wata wahala gaskiya dan da yawa daga cikin malamai suna ganin ya fi na hau sauƙi sosai ya fi shi sauƙi saboda shi tasrifi kulluhu usulun wa qawaid to duk abin da aka ce kuma ka'ida ne yana tafiya ne da usulu to yafi sauki yafi sauki shi kuma nahau ta'rifatun ne da abubuwa dai ga sunan ta'rifat ne shi ma da qawaid din da abubuwa da yawa to shi yasa suke ganin cewa tasirifi din ya dan fi dama-dama bisa ga bisa ga nahau kawai dai shi ba karatu ne na raggon ɗalibi ba yana son himma zaran kai himma ka riga ka haddace abubuwa ka fahimta sai ga shi kenan duk sanda abin na ya zo za ka yi tsayawa ka feɗe shi fiɗa mai kyau ka yi bayani na ilimi ce wannan ai daga kaza ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza tunda dama ka riga ka karanta ka'ida ne kawai in baka karanta ba sai dai a yi ta a yi ta shirme eh so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.